أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karin godiya jinjina da yabo ga ubangiji Allah madaukin sarki wanda ya bamu ikon haɗuwa wannan guri domin ribantan daman da muka sama za mu ci gaba da karatun wannan littafi na alfiyatu bin malik a inda muna cikin babin inda wa akhawatiha wala yali dhillami ma qad nufiya wala min al a'mali ma af'ali ma ka radiya wa qad yaliha ma qad ka in wa qad yaliha ma qad ka inna dha laqad sama alal ida mustahwidha haka ne ko? masha Allah to mun ji inna wa anna suna taukidi kuma suna yin nasaba ga mutu da su wa akhawatuhuma ko kuma inna wa akhawatiha suna yin nasaba ga mubtada khabar kuma sai su mishi rafa'a to shine malai yake so ya nuna mana waɗansu ababe waɗansu hukunce hukunce da ke da alaka da inna malai yake cewa wa kad wala yali dhillami makad nufiya wala min al'amali makad za mu koma baitin bayani wa ba da zatil kasri ta sahabul khabar la mubtida nahawu inna nila inni inni la wazaru haka ne ko to wa ba'da zaka zalika wa ba'da zaka zatil kasri tashabu al khabar la mubtada sai kace wa tashabu la mubtada lamun akwai wata lamun da ake ce mata lamul ibtida ita lamul ibtida din nan takan zo a gaban khabar dillah a inna shine kun ga akwai inna akwai anna ko to akwai lamun libtida da takan zo a gaban lamun a gaban inna ma'abuciyan kasalan hamza shine wa tashabul khabara lamu libtida sai ka ce wa tashabu lamu libtida al khabara lamu libtida takan zo mun khabar ba'da zatil kasri a gaban inna mai kasra kun gane ko idan ka tashi sai ka ce inna zaidan laƙa'im ta waccan nan lamun da a ce ana ce mata lamu liptida lamu liptida gata kun gani lamu liptida kaga kenan ba ta zuwa a khabarin anna kenan sai dai ta zo a khabarin mene inna tunda malam ya ce mana zatul kasri kenan ba ta zuwa gaban zatul fatih kenan nahau inni lawazar ina isminta ita ce wacce nan yawon din inni lawazarun ya bi ta ko to wannan shine ita ba lamun din ba ta shiga ma sauran khabar din sauran adawat din akwai la'alla ko ba za ka iya cewa la'alla zaidan laqa'imun ba sai dai la'alla zaidan qa'imun amma su malaman kufa sun halasta shigar da shiganta lamul ibtida a gaban khabarin lakinna lakinna wani na cewa ya lumuna ni fi hubbi laila a wazili abin nan majinun laila kenan kodai kenan sheik muhammadu al-muhudu abdulhamid ya ce ba sun ma wanda ya faɗi baitin ba ya lumuna ni fi hubbi laila a wazili abokan gabana suna zargina kan sallila da nake yi walakin na ni min hubbi ha la'amidu kun gani to amid din ba gashi an samu la'amidu lam ba kaga ta shiga cikin khabarin lakin na ko to su mutanen kufa suka ce za ta iya shiga cikin khabarin lakin na to shine malam ya ci gaba da cewa ولا يلي ذل ما قد نفيا ولا من الأفعال ما قد رضيا ولا يلي ذل ما قد نفيا sai ka ce wa ma qad nufiya fi'ilin da aka kore shi la yali dhillama bai biyo wacce nan lamun din wala min al af'ali haka nan kuma ba a samu daga cikin af'ali ma kaman radiya ma ka radiya watan fi'ili ma zai mutu gairu mutu sun bai shigan mata abinda yake son nuna mana a nan idan khabarin inna manfi ne to lamun din ba ta shiga kaga idan ka ce inna zaidan lama ya ƙum ba ga nama ba a datu na fiye haka ne ko? masha Allah to ba ga lama a datu na fiye ba kaga ayi inna zaidan shi ne mene ismu inna ko lama yakum haka jimla ce fi muhalli rafi khabari lama to ba za ta shiga ba ba za ta shiga ba ka ce inna zaidan lama afwan inna zaidan ma ya ƙumu kun gane inna zaidan ya ƙumu ne aslan inna zaidan ya ƙumu to sai ka kawo ma inna zaidan ma ya ƙumu ba ga ma nafiya ba shamil jidan to ba za ka zo da lamun ɗin lamun limti da ka sata haka ba ka ce inna zaidan lama ya ƙumu a'a ba zai yi ba sai dai ka share kawai ka bishi inna zaidan ma ya ƙumu yanzu kun ga ai khabarin inna anan jumla ce fi'iliya mabdu'a bilamin abi abi adatin fin ko to ba zai yi a sami la la mulibtida ta shigo ba nan ba za ta shigo ba shine ma'anan wala yali dhillama ma qad nufiya sai ka ce wa ma qad nufiya kaga fi'ilin da aka kore shi wanda ya zamto khabar na inna la yali dhillama bai bin wacce na lamun din wala yali dhi allam dhi bi ma'ana hadhihi lam maqaddufiya fi'ili jumla fi'iliya musaddara bi adat nafin da tazo khabar ba za a yi ba zai yi tazo a gaban lamul ibtida ba wala min al af'ali ma kardiya wala min af'ali ma kardiya hakanan fili ma fili madi kace misali inna zaidan radiya kadiba mutasarrif ne wannan filin radiya mutasarrif ne ba mutasarrif ai jamid ne to fi'ili jamid bai zuwa mata bai zuwa khabarinta kun gani inna zaidan lardi ba zai ba sai dai shi malin kisa'i shi ina ganin zai yiwu a ce inna zaidan alkisa'i shi ya halasta a ce inna zaidan laradiya amma jamhurin nuhat sun ce ba zai yi ba me yasa saboda filin gani mutasarrif kun gane shi wa kad yaliha ma kad ka inna za laqad sama alal ida mustahwiza wa kad yaliha amma jumla da tazo da fi'ili madi gair mutasarrif kenan wa kad yaliha zai iya bin zuwa gaban lamun din ma kad amma sai mene sai an kawo kad a gaban a gaba gabanin shi misali ka ce inna zaidan kadi radiya a tutun da an samu kadko to ya halasta haka ya halasta ya halasta ya faru shi ne wa kadiyar liha ma a kadi ka inna za kamar ka ce kaga wannan laƙar sama alal ida hakika ya ɗaukaku akan abokan gaba mustahawizan yana mai ribantar galabtansu kun gani inna zaidan qad radiya ko to zaka iya manna wallahi ka ce inna zaidan laqad radiya yaya wannan yaya haka ya bita shi malam kisa'i wa hisham su sun taba kan cewa idan fili mudari'i ne ku gayar mutasarrif zai iya za ta iya shigan mata kun gani misali ka ce inna zaidan yarda ai fili mudari ne ko to shikenan sai ka samu shi lamu zai iya yiwa la yarda inna zaidan la yarda to haka ya ya yayi ya zama da fili mutasarrif itin da fili mutasarrif mudari ai mutasarrif ne ko kuma sinin ko saufa misali idan ka ce inna zaidan sayakumu kun gani inna zaidan sayakumu to sinu zai iya shiga to wajen shigar lamun din ya halasta akwai fuskoki guda biyu ya halasta ka sa ya halasta kuma ka shiri misali inna zaidan la saufa yaqumu la sayaqumu ko kuma la saufa yaqumu kaga yin sunan saufa ne ko nan kuma sinin harfi tanfis to diya halasta mun fahimci wannan ko madalla wa tashabu alwasita ma'mul alkhabar na'am kun gani karatun kan nada zu inna zaidan qama lamun da ta shiga? lamun limtina za a isa ta? inda zaidan kama ba za a isa ta ba ko? amma da a ce za a kawo kadi ko? kafin filin to za ka isa da kadi kama shi ne inna za mene ne? laƙad sama ka inna zalakar sama alal ida mustahwi za ya ce ko? mandalla wata sabul wasu tamamulal khabar wal fasla wasman halla qablahul khabar to wata sabul wasita ma'amulal khabar abinda yake so ya nuna mana lamul ibtida tana shiga ga ma'amul khabar idan ya tsakaitu tsakankanin isminta da kuma khabarinta inna zaidan la ta'amaka akilun ku duba idan ka ce asalin ibaran inna zaidan akilun ta'amaka kun gani wannan akilun filin shi menene akala ko ta ai fili ne lazim ko kuma taddi akala muta'addi ne ko muta'addi ne to ku duba ai ismul fa'il ne nan akilin ko to shine yayi nasabci khabar din kun gani madalla wannan da amaka yana mazira matsayin maf'ul khabar ne to ai tunda akilin ai ba mutum bane sai a ce mishi mene wannan amil wannan ma'mul tunda akilin shi ne nasabci ma'mul ɗa maka to sai aka yi takadimi aka ce mene inna zaidan ta maka akilun to kun ga ainihin takadimin shi shi ma'amul khabar din tunda ai ga ga ga zaidan shine ismin ina ko akilin shine mene shine khabar to ga mamul na shi tunda shine mushi nasba to idan yazo a gabatar da shi akan ismin ya zanto a tsakiyar su to lamun din za ta iya zuwa ka ce inna zaidan la ta'amaka akilun ya halasta kun gabatin? shine wa tashabul wasita ma'mulul khabar wa tashabu ita lamun din takan abuci ma'ana takan hadu da alwasita sunan da yazo a tsakiya ma'mulul khabar shine ma'mulul khabar din da yazo a tsakiya a gabatar da shi wal fasl kuma takan zo a gaban damirul fasli kamar misali Allah ya ce inna hadha huwa al-haqqu ko sai ya zo da aka zo da lamun a cikin ayan inna hadha lahuwal qasasul haq shukran lahuwal qasasul haq kashi ai wannan huwa din shine mene damirul fasl to ba namun ba inna allaha fa inna allaha laghaniyun lahuwal ghaniyul hamid aga inna litakid nasmin hadha ismuha huwa shine mene damir al-fasl saboda shi an zo da shi an rabe tsakankanin ismi inna da khabarinta ya zama mene damir al-fasl to lamun din tana shiga damir al-fasl shine wal fasla
mun sani khabarin da ana kira ke amma shi kasas
kabar yakan zo da ma'arifa a lokaci akwai halin da yakan zo da ma'arifa sosai kuwa wasman halla qablahul khabar wasman kuma sannan takan shiga masuni wani suna halal khabaru qablahu wanda khabar yazo ya zauna gabaninsa kun gani shi ne yake sanya nuna mana misali idan ka ce allah mu duba ayan alkur'ani take cewa wa inna laka kun gani la'ajiran ghaira mamnun ku duba da kyau ku duba wa inna laka asalin ibaran ayin yaya take misali aka jira ta in aka jira ta zai zama wa inna ajaran laka gair mamnun to kun ga nan ga alamun din sai aka zo ita mene a khabar afwan a isminta laka shine menene khabar to shine menene wasman ita takan zo lamun din wasman takan zo masunan da halal khabaru qablahu halla qabla al khabar yazo gabanin yazo gabanin khabar ba ga khabar nan ba yazo kun ga wa inna la ajran laka wa inna ajran laka to da aka gabatar da khabar din sai ta zo ma ismin menene ismin ta wanda ya zauna ne a muhallin khabar ai kun gani duk daga khabar din an gabatar da shi to zai yi haka ga yan alkur'ani nan wa waslu ma bi dhil hurufi mubtilun i'malaha wa qad yubaqqa al-amalu karatun mun qadarun nadafa idan ka ce inna zaidan kari'un haka ko? to inda za ka zo da ma ka ce inna ma to yanzu ba ka shigo da ma ba to shi ba za ta yi aiki ba sai ka ce inna ma zaidun ƙari'un kawai shi ne kaga ai an zo da ma an sadar da mako to wannan ma ta hana inna aiki sai a ce mata mene kafa inna sai a ce mata mene makfufa makfufa na hau kenan kun bance shi ko shine wa wasu luma sadar da ma nam mata zo gabanin inna wa anna da sauransu to wa wasu luma bizul hurufi kaga hada ma da waɗannan waɗannan harufan mubtilun imalaha zai hana aikinta so saboda haka ba za ta yi nasuwa ba shine wa wasu luma bizul hurufi mubtilun imalaha a zo da ba a gaban waɗannan harufan zai hana ta zai hana su si aiki si nasba wa qad yubqa amalu amma kuma kaɗan nan qad harfu taqlil ne an samu kaɗan aikin ma a aikin inna ya wanzu ya tabbatu duk da mene an sami ma makfukafa a gabanta to amma ban da laita wa kadi bakal amalu wannan na cewa ma tana hana ok afon haka ma wajen wa wasu limabidin hulkin mutallin imalaha wa kadi bakal amalu ko? to inda za ka zo da kaga kenan kana da fuska biyu ko idan ka zo da ma gabaninsu kai rafa ga sunansu idan ma ta zo a gaban inna wannan shi ya fi yawa amma kaɗan ne kuma za a yi nasiba ɗin to amma idan ta zo a gaban laita idan ta zo a gaban laita to za ka iya aiki da ita za kuma ka iya rashin aiki da ita laita ma zaidun ka'imun laita ma zaidan ka'imun duka ya halasta kun gani?
idan ce aikin malam matan za a yi rabata a matsayin nafiya ce ko eh sosai kuwa za ta zama fi muhalli na nasiri ismin ha ina zuwa ba ba nafiya bace ba nafiya bace ba nafiya bace harf harafi ne harfin musul afon harafi ne kawai ba ba ba nafiya bace hmm
za ka ce inda ma ya innama zaidun qa'imun alaman lai zaidun mubtada wancan khabar kawai lai kama zaidan yawwa qa'imun to sunanta kawai kula da ita dai ta zama kamar zahira kenan
kawai ba sosai kuwa inda bai da mace da masu mutum ne
amma an yi yarfa a zaidun mubtada ne kawai wancan kuma khabar na sunan gaba kun gane wannan to ma tana tana idan ma ta zo a gaban waɗannan inna wa anna da sauransu takan hana su aiki amma kuma akan samu kalilan takan yi okay takan hana su nasiba amma kuma idan ana samu kalilan takan da yin nasiba din wannan shine mazhaban wasu malamai daga cikin nahau kamar su zajaji da ibn sa'd da akhfash shine dama can a ajinmu na ba mun gama tufatul wardi nake ce mana akwai littafi na tarihin malaman nahawu wanda aka yi dan yin shi a takaice to ina ganin za mu yi kokari mu fitar da shi zan turo maka sai ka duba ga fitar da shi zai kama nawa ne na shafin na hau Mm-mm, ban da shi na ɗan samu ban da shi wannan khafifin ne bai kai ɗari ba fallayan ya kama malaman nahawu da yawa da tarihinsu insha Allah zan turo maka sai kai sai sun kan kimanta nawa ne kudin kaga in qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid annama ilahukum da raf'a inda ma ana basharin eh qul innama ana basharun mithlukum
waɗanda suka ce nafi ne matan nan lafiya kaga da ya inda ma ana bashar ne kamar Mm. sai dai wannan kalil ne kalil ba tunda ya ce wa qad yubakkal amalu wa ja'izun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila idan ka ce inna zaidan qa'imun kun gani inna zaidan ƙa'imun kun gani sai ka ce to wa amurun idan kai haka ba kai atafi ba to shine sai ce waje izin rafi uku ma'atufan wa raf'ukum ma'tufan ala mashubi inna jaizun yin raf'a ga sunan da yazo gaban inna watan khabarin ta kenan ya halasta ba'da an tastakmila amma bayan bayan ita inna jimlar ta ya cika ka iya cewa inna zaidan qa'imun wa amrun ko menene wa amran gashi karatunmu na dirasa ta fi fi ka'idullah amru idan yana da rafa ana kara mashi wan ko in yana da nasuba ko kuma jarra ba kara okay ana eh, nasuba ne ba kara ko masha Allah to gaga ga karatunmu kun gane baitin ko? so mun samu baiti na na? biyar kenan ko? kace وأحكت بإنا لكن وأن من دون ليتا ولعل وكأن هكذا وألحكت لكن وأن بإنا أن إلحاك لكن دا إنا لكن دا أنا وجن مني وجن النسبة كورفع خبر سوء in ka ce alimtu anna zaidan ka'imun wa amrun ko wa amran ya halasta ka ce ma zaidun ka'iman ma zaidun ka'iman lakinna amran mumtalikun wa khalidan ko wa khalidun ya halasta kenan kamar yadda ya halasta kai rafa'a ga ma'atufi akan khabarin inna ya halasta kai rafa ya halasta kai nisba to haka na ma khabarin sunan da zaka adabin su a gaban inna lakinna da anna su ma suna da wannan halin min duni laita amma banda laita banda laita wala Allah da Allah da kuma mene daga anna ba shi halasta kai nisba sai dai kai rafa kawai laita zaidan wa amran ka'imani kaga ka'imani zaka ce ba zaka ce ka'imaini ba wa laita zaidan ka'im wa amran bi nasba amr ibn nan wala yajuzu amma farra shi ya halasta malam farra ya ce halasta ne zaka yi rafa'a zaka yi nasba afwan kun gani وخففت إن فقل الأمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وخففت إن إن من سنتنا لشدكو تو أنا تخفيف انت واتن أشيري متشدم سيأتي إن تو أي زي التباسي ده إن النافية كما أكوي إن النافية أكوي إن مخففة من الثقيلة shine ma ya ce wa khufifat inna ana iya takfifin inna a cire mata shaddan fa qallal amalu amma aikin ta kuma sai karanci ka gani kamar yadda kake ce inna zaidan laqa'imun zaka iya cewa mene in in zaidan qa'imun zaka iya cewa haka kun gani to amma akwai in annafiya to yanzu mai bambancinsu ba bambanci to don a bambanci tsakankaninsu sai aka zo da lamun a kabarin in al-mukhaffafa min al-thaqila kun gani sai aka zo da mene lamun to yi cocin lamun ana ce mata allamul farika allamul farika tufarriqu li'annaha tufarriqu bayna mini bayna in al-mukhaffafa min ath-thaqila wa in an-nafi'a shine wa khuffifat inna wa qallal fa qallal amalu ana takfifin inna sai in aikin ta sai ya sauki ko kai nasba ko kai rafa'a min duni laita afwan wa khuffifat inna fa qallal amalu watalzamun lamuto idan aka yi takfifin inna lamun takan lazamci khabarinta idan ma tuhmalu idan aka mene idan aka yi ihimalinta wata ma'ana idan ba idan ba ta yi nasaba ba ba shine idan ma tuhmalu wannan ma din za a yi dace ai idan tuhmalu kawai sallallahu alaihi wasallam ka gani in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alaina ka gani ga lamul farika nan ai innahu to in kai takfifinta sunanta zai zama lamirin boye ne kun gani shi ne sai ce wa rubba mastuguniya an ha'in ba da mana tekun ara da homo tamida idan aka yi ihimalin inna a idan aka yi takfifin inna to mafi yawancin larabawa ihimalinta suke yi suna jefar da ita ba ta aiki ba za ta yi nasaba ba in zaidun laƙa'imun sai ka zo da alamul farika ko? madalla da karanci ce aiki misali in zaidan ka'imun sibohi ya kawo za ta iya aiki in zaidun in zaidan ka'imun da mana akfash to ba lamun ba za ta zo ba kun gani lamun ba za ta zo ba domin ai takan zo da domin a bambance ko tsakankanin in makafafa mai da tsakila da kuma wannan nafiya kun fahimci wannan ko? to saura biki nawa kenan yanzu to insha Allah su wanta la'ala kai mu sai mu karki insha Allah sai ga zama mun gama juz'in farko kenan na sharhin ibnu akil sai kuma gaba insha Allah subhana abinda Allah ya bamu iko muka yi daidai Allah ya bamu ladan wannan ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure kuma ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ما شاء الله